أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau 21 ga watan zulkida hijira tana da 1443 wanda ya dace da 22 ga watan 6 miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin akrabul masali muna cikin ainihin sharɗai na ainihin wali da ma'aurata da sauransu ko? muka ce wa alal waliyil ijabatu li kufu'in radiyar bihi wajibi ne akan waliyin da ba mujibiri ba anan yana nufin waliyin da ba mujibiri ba ba ubanta ba ba wasiyin uba wanda ya bashi fawa ba ba mai gidanta an baiwa ce ba kawai ko kanin babanta ko ni kakanta wanda dai shi yake da haƙin walici sai ta kawo kufu'inta wanda ya dace ya aure ta bai gaza a komai ba to wajibi ne ya amsa mata ya aurar da ita ga wannan kufu'in nata. Mun gane? Mun je mun karanta kafa'a din ba? To in ta kawo kufu'in ta tace shi take so dole shi ne ya aura mata ko shi yana da nashi gwanin ba shi da ikon da zai murɗa ya ce shi ga wanda yake so. Radiyar bihi in dai ta yarda da shi dama mun ce yardanta in budurwa ce yardanta yin shiru idan ba zaura ce yardanta shine ta yadda ta furta ta yadda wani ya zo neman aurenta an gaya mata ta yi shiru shiru kuma shine yardan budurwa shi yasa muka zo mu gaya maka cewa za su ka tambaya to dolen ka ka amsa wani ni ban yadda ba ni ba gaskiya ran garin nan waye waye babu in je kufu in ta ne an gaya mata ta yadda to a matsayin ka na kakanta wani kanin babanta wani wa dole ka ne ka amsa in dai kana son kai wani ce wa illa idan ko ya kora ya ce ba zai amsa ba tun daga farko ba ba wai sai ya kokori da yawa ba daga farko din in ya in ta kawo ya kora to kana adilan ya zama mai adalu dama ya akwai abin da ko uba ne in yi adilu akwai yadda shari'a za ta yi da shi to yanzu shi wali din wanda ba mujbiri ba ta kawo kufu inta ta yarda da shi ya ce ba zai yi ba to wannan ya zama adil to in ya zama adil ya za a yi farko fa ya amurhul hakim alkali zai umurce shi yanzu ta kai kara ko ainihin yan uwanta suka kai kara wallahi gashi nan yaron nan ba muka gazawan shi ba ya dace da ita mun je wajen kanin baban ya ce ba zai daura mata ba alkali sai aika kira shi ya ce to na umurce ka ka daura mata aure amma kafin ai hakan dole sai alkali ya tambayi hujjojin shi menene hujjojinka na baka son wannan yaron in ba shi da wani hujja mai karfi alkali zai umarce shi dole ka daura in kuma yana da hujja wanda ya kamata a saurara to dole alkali zai saurare shi don so da yawa zai yiwu akwai abubuwan da shi ya hango wanda ainihin ku ba ku hango ba ita ma bata hango ba in ya faɗi abubuwa wanda ainihin na saurara dole alkali zai saurare shi amma bai da hujja to alkali zai umarce shi dole ya daura sun sannan idan ya ƙi zawwaje ne a nan bai rubuta muku? To a nan ya ce sun ma zaujin ba zaujin ba ne sun ma zawwaja. Sannan in alkali ya umurce ya ce mu a cikin falmurin mu ba mana shi shi biyu wai alkali ya ce ku rabu da shi kawai ku zuwa daura aure a kotu shi kenan kuma an daura aure ya tabbata. Shine sun ma zawwaja. Bayan alkali ya umurce shi ya ki sun ma zawwaja sannan sai alkali ya daura aure. To kaji sai istidraki ya ce illa liwajihin sahihin sai dai da alkali ya tambaye shi me yasa ta kawo wanda take so kuma kubu inta ne ka kora kace ba za ka yi ba sai ya faɗi hujjoji wanda hujjojin kuma da gaji alkalin ma ya gamsu to yanzu a nan kan dole alkali ma zai mai da ita ya ce ai kanin babanki ne ku je a sasanta wannan din gaskiya mu ma a wajen mu bai ba a nemi wani shine illa liwajihin sahihin wala ya abdul abun amma ba za a ƙidaya uba cewa ya yi abalu ba, ya yi abalo ba, an wasiyin ko wasiyin uba wanda ya bashi fawon ya zama mujibiri biraddin mutakarririn da raddi wanda ya maimaitu ubanta ne. Ta kawo wannan ya kora, ta kawo wannan ya kora, wajen maza bakwai duk wanda ya zo uban kawai yana ganin zai kar ka ƙara zuwa kofar gidan nan, kar ka yi kaza haka yana ta koran mata samari ta kawo ƙara, to yanzu wannan koran samari ɗin ba zai sa a kidaya uba a ce ya yi adulu ba, tunda shi ainihin mujibiri ne. haka in wasiyin uba ne ma wanda ya bashi fawa har sai yaushe za a irga shi yayi adalu hatta ya tahaqqaqa ko hatta yu tahaqqaqa wani rubuta muku yu tahaqqaqa ya tahaqqaqa to hatta ya tahaqqaqa har sai alkali ya tabbatar da cewa yayi adalu in yu tahaqqaqa ne har sai an tabbatar da cewa yayi adalu tabbatarwa kan hanyoyi kala-kala ne yanzu misali yarinyar nan fatin da ta taso dama mun ji ubanta yana cewa ba ni take yau shagantaka ba ai sai auren ta ya zo tukuna ba za ta yi aure a gidan nan ba kaga wannan an tabbatar wannan koren da yake a ne ko kuma baban yana da matarsa ba uwar wannan yarinyar ba tana da 'ya'yanta ita kuma ta yi tukiya in ba aurar da nata ba ana haka ba eh in ba aurar da wayannan ba ta isa ni alaji ni kaza kaza kaza da an sani to kaga wannan an tabbatar da adalci ne to in ba ire-iren wayannan hanyoyi ba dan kawai baba ta kawo ya kura ta kawo kura ai yarsa ce shi ya fi sanin wa ya fi dacewa da yarsa saboda haka ba za a ce adalu ba sai an tabbatar Ya da na karu kula za a yi masa bai da mugunta.
kai kaman mugunta ne mana kaman mugunta ko tsare tsakanin ainihin mace da miji ko ma yare tun da ya ba hujja ne kawai haka kawai ya hana ta aure Allah ma ya ce wala ta hunna ko yawwa aha buba sai an tabbatar kuma wajen tabbatarwa karkacewa shi yayi da yawa fa ko guda ɗaya yayi in an tabbatar da azulu ne za a zo a yi wannan hukuncin misali dama ya furta ya ce wallahi ba za ta yi aure a gidan nan ba kowa ya sani sai kawai ga wani ya zo wanda ya dace da ita kuma inda ne komai ya zo yana son ta ta amince sai uban ya kora sai ta kai kara alkali ya tabbatar da cewa mugunta ne adilu ne to yanzu alkali zai umarce shi ya daura in ya ki daurawa alkali zai gaban kan shi ya daura kawai yawwa ba a tabbatar da ba ba a wucewa gaban uba sai an tabbatar amma an tabbatar kuma ba ma nu- ba ma duba takrar so nawa ya kora ba ma duba wannan Na'am.
wa in wakkalahu idan kuma mace ta wakilta shi ainihin waliyinta ɗin, ta ce in ka samu ka aurar da ni mimman a habba ta wakilta shi aurar da ita ga wanda yake so, to fa in ya samu wanda yake so ɗin ayyana dole sai ya ayyana mata. Yanzu ta zo, Shi wali ne wanda yake.
yanzu misali kanwarka ce a biyu. Sai ta zo mara rabi'u ya ni fa yanzu gaskiya yana son shigowa mai dugunin nan saboda haka duk wanda kage ya maka wanda kake so kawai ka aurar da ni. To, ya kuma gaba ka samu barista barista ko ta gaba ce ah wanda na gani inda ta zo ya karan jiya ofis ya ce wallahi ina so ta yanzu ka ga yace ta ce ka ba wanda kake so shi kuma ya ce yana so kai kuma ka yarda da shi to ayyana sai ka ayyana mata saboda mata din abin da su suke so din ba mamaki kai wanda ka ga ni kake so kake gani ya daddace da ita ai me kaza me kaza me yiwa ita wannan ne ma abin kyama a wajenta me yiwa kuma wanda ita take so din me yiwa kai ba shi bane abin so a wajenka saboda haka in ka samu ayyana Na'am.
sai ka ayyana mata to fa ga wani aboki na ki zo ku gana ya ganki ya ce yana son ki in ya miki sannan mu aura Na'am.
wa illa in ko bai giya mata ba yayi amfani da wancan izinin cewa ita ta wakilta ni kuma ta ce ai ni ba ana samun wannan ba ai wancan duk wanda ya kama na ba ta dole ta ne waye waye to in irin wannan yayi falaharar tana da damar ce raji ba ke kika cewa ta ce ta wanda nake wanda kake so din kai baka iya zaɓe ba irin wannan ake so eh bai ji gemun sa din ma kaza kaza kai kana ganin halin sunna ga ita kuma wannan din shine ba ni ai saboda haka dole sai ka ayyana ta tabbatar da cewa ya mata Na'am.
sannan in ko baka ayyana ba kai to za ta kunye ka taka Na.
falahar raddu kaga falahar raddu ai falahar rida kuma tana da daman ta raji tana da daman ta yadda Na.
duk wanda ce daidai ne kuma wa in ba uda ko da ya nisanta ba ko da an ɗauki tsawon lokaci mai yiwa kun ji aikin haji an gama ne ka tallata mara ya ce yana so ka ɗaura mara a can sai da aka yi wajen sati uku sannan kuka dawo ka gaya mata to yanzu a nan ma falahar raddu falahar rida Na'am.
kaga ya sha bamban da wancan wanda aka yi wa ta'addanci bata sani ba ita kam in ya ɗauki lokaci to ba ta da damar yarda ai mun karanta a baya ko wanda bata sani ba ka aurar da ita sai in tana garin ko sai da gayi aka gaya mata sai yadda to amma a nan tunda ita ta yi izini Na'am.
ka aurar da ita ko an ɗau lokaci tana da daman ɗayan biyun nan ko ta yi raddi ko ta yarda duk wanda ta yi kuma shi za a yi aiki da shi Na'am.
wa in bauda kaga wa in bauda din nan yana ainihin komawa ga ainihin falahar rida ne ba falahar raddu ba raddi kam dama ai koyaushe za ta yi raddi wajen yardan ake magana Na'am.
bi khilafin zauji amma da saɓanin miji ne ya ce ma in ka ga wacce kake ganin ta ma kawai ka auren min to fa yalzamu ko baka nuna mar baka aurar mai ya rizumce shi me wanda shi kai kan shi ya sani kai baka sani ba wai ya ce ma rabi ya ni fa yanzu matar kawai nake so ya matsi ne eh kawai in je ka samu wanda kake ganin kawai ta mun ka aurar kawai sai ka gaya mata ashe ita ta san shi ba ce a wane kan wallahi ya mun kaza kawai ka ce a daura aure bayan daura aure ya zo to kai ma rabi irin wa'annan guzuma ake kai da za ta tsaka roƙa ba zai yi ba aure ya lizumce shi in baya so ya sake in ya sake ta ci rabin sadaki aha shine fa yalzamu ya lizumce shi wajibi tunda shi ya bada fawa walau tazwijuha min nafsihi kuma shi wanda mace ta zo ta ce aurar da ita kanin baban abin nan dan kanin babanta ne ko kuma irin ƴaƴan bafannu ko ƴaƴan kawu da dan baba ko wani abu haka shi dai a yanzu shine jagora shine cancanta ya aurar da ita amma kuma akwai aure a tsakanin su sai ta zo ta nuna mar cewa tana son miji in ya samu miji ya aurar da ita to walau tazwijuha yana da daman ya aurar da ita min nafsi ma kanshi amma wajen aurar da ita ma kan shi din nan fa ya ce me in ayyana waradiyar bihi in ya ayyana mata kuma ta yarda da shi ta zo da Allah yaya in ka samu ka sai yanzu mazan kwara suke yi duk da yan gudun hijiran nan suka shigo yanzu ba ma samu miji saboda haka ni in je ka samu dan Allah sai ya ce miji kike so eh to ya na miji ta ce ba an samu irin ku za a bari ne ai da ba irin ku ake so kin yarda da cewa la ina yarda inda kai ne kam ga abu a gida me za mu je mu yi a waje shikenan kaga ka ayyana mata kuma ta yarda to yanzu kana da daman in ka zo aurarwan ba sai ka kira wani a waje wai yazo ya zama alwali a karba a bayar ba kana da daman ka aurar da ita ma kanka kai ne alwalin kai ne miji mai karban Eh kawai sai dai a nemi shaidu ku zo ku shaida ranar ɗaura aure an zo an zauna ina alwalin yarinya ya kace gani ina wakilin mijin gani a kai kadai ka ce eh kwarai kuwa kai ne waki kai ne alwali kai ne ainihin mijin aha to wata walli tarafai ne yana da dama ya jibinci gefe biyu din gaba ɗaya shine alwali shine mai karba in ya zo ya siga yake zai aurar da ita ne bi ta zawwaji tuki bi kaza kawai in an zo in ga ta a zaune ga shaidin sai ya ce wance na'am na aure ki da dubu ɗari shi na aure ki da dubu ɗari ma'ana na aurar wa kai na ke da dubu ɗari kuma baya bukatar ya ce sai na karba baya bukatar na karba ai ce wannan aure ki ya kunshi na bayar kuma na karba ne kawai ta zawwaji tuki bi kaza shikenan kawai ya addu'a ta shi ko ba addu'a ma aure kan ya riga ya wa in azinat li waliyaini idan kuma ta yi izini ga waliyanta guda biyu tana da yan uwanta akwai babban yayanta a Abuja ta marwaya da Allah in an samu dai da Allah kar a manta da mu akwai kuma a Lagos shi ma ta gaya mar kaga waliyai guda biyu kowanne ta bashi izini ta bashi fawa fa aka da duk sai suka samu miji suka aurar da ita na abuja shi ma ya samu abokin ya aurar na Legas shi ma ya samu abokin ya aurar to yanzu idan aka zo matar waye a cikin su falil awwali matar na farkon ne yanzu za mu duba mu gani ko na Legas ran yaushe aka daura ya ce a ranar alhamis da safe muka daura ko ko na abuja suka ce bayan sallar juma'a ran juma'a kaga ran alhamis shi ne farko matarsa ce in lam ya talazzaz biha sani amma inda za ta zamo na farkon nan sai idan an samu sharɗai guda uku na farko in lam ya talazzaz ko biha asani idan shi miji na biyu bai ji daɗi da ita gaira alimin ba tare da sanin cewa shine na biyu ba misali an ɗaura auren bayan sallar juma'a ana ɗaura aure abokai suka ce to yanzu ya za a ku bari yanzu gobe akwai weekend in ran asabar ran lahadi sai mu je mu ɗauko ta ashe shi kuma wancan ranar asabar din ya samu ya ɗaura yana ɗaurawa su kuma suka ce kai kun sauran ba zaura fa maza a je a ɗaura idda kawai suka kinkima suka je suka ɗauko matan suka kawo masa kaga kai an daura naka ranar juma'a kuna jiran ran lahadi shi kuma wannan an daura ran asabar sun je sun ɗauko tare ya sa da ita shikenan fatar biddu kuri eh tai bauchi shine matsalan fatar biddu kuri yanzu a nan shi na biyun na in ka lura ya ji daɗi da ita kuma gaira alimin bai san shi ne na biyu ba da ya san shi ne na biyu ba zai yiwu ba ba tai bauchi ba wa illa ka gane idan ya ji daɗi da ita a matsayin bai san shi ne na biyu ba fahiya lahu to yanzu ta zama matar na biyan shi wancan na farko sai ya haƙuri Na'am.
dama mun gaya maka ba zaure sai an ɗaura musu idda an ba haka shi kenan ji amurja ce shi kenan ya wuce shi wannan na biyun ya riga ya hauzi tun da shi ya yi dukuni Na'am.
to shi ma fa amma ya ce in lam yakun fi iddati wafatil awwali idan bai kasance a cikin iddan mutuwar na farkon ba mushkila shi na farkon da aka ɗaura auren shi kafin a ɗaura na biyun shi na farkon ya rasu ba a sani ba misali Eh, a Legas aka ɗaura auren yayin ta dama yana Legas ya ɗaura mar aure ranar Juma'a Na'am.
ranar Asabar yana tafiwa a Abuja ya tsarin moto ya rasu shi kuma wannan wanda aka wa izini ranar Lahadi ya samu miji ya aurar da ita kaga wannan auren na ran Lahadi ya faru ne bayan mijinta na ranar Juma'a ya rasu Ya rasu.
kaga tana cikin iddatul wafati Eh.
aka aurar da ita ka ku aure cikin idda ai wala ta zuwa uku da mene uku da tan nisa'i a ta migal kitabu ajalu Na'am.
to yanzu in haka ne kaga za a yi rajinta zuwa ga mijinta na farko bayan koda ta tare koda ta zo gidanka ko ma ka yi kwanan aure kawai da aka zo yaya wance ai mun zo jaje ne da kuma wannan abu ne me ya faru mijin da aka aurar da ah an aurar da ita suka ce ai wani ya aurar da ita ranar juma'a mijin ma yana zuwa ne ya tsari moto ranar asabar ya rasu to ai kuma an aurar da ita ranar lahadi ya mu ce to ai auren ran lahadin an yi aure cikin idda ne saboda haka wannan auren in ya yi kwanan yanzu ita ci uku za ta yi in ya yi kwanan aure na ran lahadin ya miƙo sadaki tana karɓa ta fita sai ta zo nan kuma ta yi ta kaba a ba ta sadakin ta cikakke kuma a ba ta gado saboda almautu kan duk mun gane Na'am.
yawwa shi ne yace in lam yakun fi iddati wafati al-awwali Na'am.
idan auren nashi bai kasance a cikin iddan wafatin na farko ba Na'am.
kaga nan malamai wajen in an yi auren a iddan wafati to yanzu a nan kaulan wahidan ittifaqan wannan aure na biyu ba shi ko yayi kwanan aure Na'am.
inda ake khilafa din idan auren ya dace an yi yana raye auren yana raye amma bai yi kwanan aure da ita ba sai da ainihin mijin ya mutu to anan ne malamai suke khilafa kamar ibn rushd shi ya tabbatar da ko da auren an yana raye in dai bai yi dukuli ba sai bayan mijin ya mutu shi kenan ainihin mijin farko ne za ta je ta yi ta kaba wasu malamai kuma kaga maganar ibn rushdi yana nuna cewa fatar bin dukuli din tunda bai yi dukuli ba ko an yi auren har yanzu ta farkon ce ko tunda ya mutu har yanzu akan auren shi ne. amma ibn al-mawaz ya ce a'a auren kadai ne in an yi a iddatul wafati amma in dai an yi auren yana raye ko da ya yi dukuli bayan ya mutu ma fatar bin dukuli mijinta na biyu shi zai dauke ta Na'am.
to anan ne aka yi khilafa wajen an yi auren yana raye amma in dai an yi auren bayan ya mutu wannan ittifakan ba matarsa ba ce Na'am.
aha Wala mai tabbata da fiha.
to sannan abu na uku walam yatalazzal bi al awwal qablahu shi na farkon bai ji dadi da ita kafin na biyun ba ko da na biyun bai san akwai na farko ba ita din munafuka ce ta ba wa miji ta ba wa mi- abin nan dan uwanta na damaturu izini ya aurar da ita Na.
tana da dan uwa gambor ma ta mar izini ya aurar da ita na damaturu ya samu ya aurar ta je damaturu har ya yi kwanan aure sai ta tafi ziyara ainihin gamborin gara kawai ne ta ga zan kaɗai dan saurayi gashi nan kawai shi ma ta ce ba ya auren ta ba shi kuma bai sani ba ya yi kwanan aure amma kuma na farkon shi ma ya riga ya yi kwanan aure to yanzu wannan na biyun ko ya yi kwanan aure ba ta yi kauci ba tunda mijinta na farko ai ya riga ya ji daɗi da ita mun gani yanzu ka matsalan a wajen ta ne ke eh yawwa wa fusika bila dalaqin in aqada bi zamanin to za a ɓace irin wannan auren babu sadaki ba komai kawai ɓace auren zayi in an ɗaura auren a zamani ɗaya yanzu misali duka an samu an ɗaura to ku yaushe kuka ɗaura suka ce bayan sallan juma'a ko ba zuwa suka ce bayan sallan juma'a to bayan sallan juma'a karfe nawa suka ce ai karfe biyu shaf ake gama sallah ana gama muka ɗaura wayannan ma suka faɗi haka ga an ɗaura auren lokaci ɗaya sai mu ce kowanne bai samu gurbin zama ba duk an watsar da auren shine fusika bila dalaki Na'am.
in aka da bi zamanin idan waliyai biyun ju suka ɗaura aure a zamani ɗaya. Kani kayi sani kamar inda kuma za a ɓata auren na biyun ne a tabbatar da ita ga mijinta na farko wannan bi bayyinatin in an samu shaidu ala ikrari a bisa ikrari shi na biyun kabla dukuli tun kan yayi dukuli ya tabbatar da annahu sani shine na biyu yanzu misali an yi auren ran da za a tare sai yake cewa ai abun kun san abun na mai rabo ne wallahi ina so maza maza a ɗauko ta ne in yi hauzi saboda an ce akwai mijinta wanda ya aure ta rana kaza kaga da bakin sa ya faɗa sannan kuma sai aka ɗauko ta kuma ya koyi dukuni to wannan tunda ya furta cewa shine na biyu kafin ya yi dukuni to ko ya yi dukunin ma za a ɓata auren shi babu shika ma kawai wannan abin da ya yi ba aure bane babu shika za mu yi da ita gidan mijinta na farko shine kani kari sani kamar auren na biyu shi ma za a bata shi babu shika bi bayyinatin an samu shaidu ala iqrarihi a bisa yayi iqrarin qabla dukuli tun kan yayi dukulin yayi iqrarin annahu sani shine na biyu kuma a hakan yayi dukulin to wannan bata yi fauti saboda dukuli ba amma la badahu banda inda iqrarin yazo bayan yayi dukulin bayan yayi dukuli washe gari sai ya zo kuma yake cewa wallahi ai ni matan nan dama na san an daura mata aure kaza kaza bayan yayi dukuli to yanzu a nan za a bata auren amma fa bi da laki za a bata da shika saboda ana tuhuma wata kila ƙarya yayi ba ta burge shi bane shine yake so kawai a bata auren ba ta ci sadaki ba da sauransu saboda haka za a bata auren amma bi da lakin da ainihin shika ka jali zamani kamar inda aka jahilci lokacin daurin auren da aka zo ku na yaushe aka daura suka ce bayan sallar juma'a ku ba bayan sallar juma'a yaushe kuke sallar suka ce mu gaskiya limami lokacin da ya fito muke ba mu san lokacin da aka su wancan suka faɗi haka kaga an san je ɗaya ya riga ɗayan amma kuma ba a san wanne ne ya riga ba an jahilci zamanin da aka daura to shi ma kawai za a bata auren gaba ɗaya bila da laƙin ba tare da ainihin shika ba to a nan mas'alan wa adaliyati ko wal ko haka wani wa adaliyati mutanaqidataini fikon adalci na shaidu da suka warware maganan juna bulgatun abin yasarwa ne yanzu misali da aka zo wayannan shaidu ne guda biyu adilai suka ce auren gamburu aka fara daurawa wayannan kuwa shaidu guda biyu adilai suka ce auren damaturu aka fara daurawa kaga wayannan adilai ne wayannan adilai ne ko maganar su ya warware da juna to yanzu idan muka duba muka ga ai wayannan shaidun sun fi wayancin adalci ai akwai adaliya in ka lura a babi na alƙalanci alƙali yana duba in shaidu suka zo guda biyu maganar su ya warware juna alƙali zai duba wanne suka fi adalci to in an duba wanne suka fi adalci din nan wannan fikon adalcin shi ma ana ajiye shi a matsayin shaida sai a hada da rantsuwa a tabbatar ba to yanzu a nan babin aure ba wannan tun da an ka lura a daliya ɗin shaida ɗaya ne ana haɗa da rantsuwa shi kuma harkar abin da ya shafi aure babu zancen shaida ɗaya da rantsuwa saboda haka wannan adaliya ɗin na mutalaqibaini wanda suka warware juna mulgatu wannan adaliya ɗin abin yasarwa ne dama ana amfani da adaliya wajen abin da ya cancanci haɗa shaida ɗaya da rantsuwa a nan kuma ba ma buƙatar shaida ɗaya da rantsuwa shaida biyu muke so saboda haka za a yasar da wannan adaliya ɗin ma'ana ko da wayannan shirin sun ji wayannan adalci duk za a watsar da shirin su kuma fa wayan saddaka da hahiya ko da a ce wayannan masu fikon adalcin ita matar ta gaskata su duk da haka dai za mu watsar da ainihin maganar su in dai ba an samu wannan bai da shaida an samu shaidu biyu a nan a nan ne za a yi aiki da shi ko an samu shaida ɗaya nan shaida biyu a nan sai a yi aiki da shi mu tsaya nan wafu suka nikahu sirri ba ni abin da alhamdulillah to aure yana da mushkila